بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد منا jaddada godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulugul Marab. Muna cikin kitabu sala babu salatu tatawwi. Da mu tashi hadisin Abi Sa'id al-Khudri. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an daga Abi Sa'id al-Khudri da Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce autiru ku yi wutiri qabla an tusbihu kahin ku waye gari wannan hadisin rawahu muslim ya rawaito shi wal ibn hibban arwaya ibn hibban kuma yace man adraka subha wanda ya riske asuba walam yutir bai yi wutiri ba fala wutra alahu babu wutiri gare shi wannan hadisin hadisi ne wanda ibn hibban ya rawaito shi ruwaya ibn hibban ruwaya ce wadda isnadin ta sahihi ne ibn khuzaima da hakim ma sun inganta wannan ruwaya imam az-zahabi shi ma ya musu muwafaqa akan wannan yana wannan hadisin yana nuna mana cewa wutiri yana daga sallar dare ko da shi ne ake cika sallah wacce aka yi da dare don ya zama mata wutiri kamar yadda ake cika sallar rana da sallar magariba don ta zama musu wutiri ƙarshen lokacin wutiri shi ne hutawa alfijiri na biyu idan alfijiri ya ɓullo to lokacin wutiri ya kubuce. wanda ya yi wuturi bayan hutawa a subahi ma'ana bayan hutawa alfijiri to babu wuturi gare shi da aka ibn manzir yake cewa malamai sun haɗu akan cewa abin da ke tsakanin sallar isha'i zuwa hutawa alfijiri lokaci ne na wuturi amma farkon lokacinsa aka ce yana kasancewa bayan sallar isha'i shi yasa magabata suke cewa kamar yadda ibn al-munzir ya ambata cewa wuturi yana da lokaci guda biyu yana da lokaci ikhtiyari yana da lokaci iditirari shi lokaci wanda yake ikhtiyari zaɓaɓɓe yana karewa ne da fitowa alfijiri na biyu shi kuma lokaci wanda yake iditirari suka ce baya karewa sai da sallah asubahi zahirin dai hadisin cewa wutiri wanda lokacin shi ya kubuce idan an bar shi ne da gangan to wanda ya bar shi da gangan lada ta kubuce mishi amma wanda ya barci ko ya mance to su ne ake magana a hadisi ana in barci ne ya kwashe mutum bai samu ya yi shi ba ko da ya farka da ya ja alfijir ya hutu to shi wannan ba da gangare ba tana yi wa ya samu lada. Wa an abi sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala daga abi sa'id al-Khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man nama anil wutri wanda ya bacci game da wutri mace ya kwashe shi aw nasihu ko ya manta shi falyusalli to yayi sallah idan asbaha idan ya waye gari au zakara ko kuma ya tuna rawahul khamsatu illa an-nasa'i marwayata biyar suka rawaito su sai da sa'i shi ma hadisi ne sahihi kamar yadda Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Darqutni suka rawaito shi Al-Iraq yake cewa wannan hadisin ya zo ta hanya biyu ta hanya Abi Dawud hanya ce ingantatta ya zo ta hanyar Tirmidhi da Ibn Majah wannan hanya kuma tana da rauni wannan hadisi yana nuni wanda bacci ya kwashe shi bai falka ba sai da alfijiri asubahi alfijiri na biyu ya keto ko kuma ya manta bai tuna ba sai bayan alfijiri ya hoto suka ce yana iya sallarsa yana iya sallatarsa ko da bayan hutawa alfijiri ne na biyu dogaro da wannan hadisin in ya zamanto mantuwa ne ko kuma bacci hadisi sahihi hadisin dai sahihi ne hakim wa zahabi sun hakim da zahabi sun ce wannan hadisi yana akan sharaɗin bukhari da muslim sannan kuma shekul Sheikh Albani ya ƙarfafa su akan haka, amma tare da haka wannan hadisin yana ƙumshe ko kuma ya game hadisin wanda ya zo a cikin sayar Bukhari da Musulun hadisin Anas, Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa man nama an salatin au nasiha falyusalliha ila zakaraha la kafarata laha illa zalika. yana wannan hadisi ne wanda ya kumshi wannan hadisin da yake ce ba wanda ya barci ga kowace sallah an salatin sai aka zo da shi na kira nan ba a ce sallah farilla ko ta nafila ba da haka wasu suke ganin a ƙarƙashin wanga hadisin ne ramka wutiri yake iya shiga ga wanda ya barci ko kuma ya manta shi ko inda an ce wanda ya yi barci an salatin daga wata sallah aw nasiha ko ya manta ta falyusalliha idan zakaraha to ya sallaci wannan sallah idan ya tuna ta la kaffarata laha illa zalika ba ta da wata kaffara in ba wannan ba sallar da mutum ya mance ko yayi barci anan ne wasu suke cewa kenan ko da wuturi ne in dai mutum da gangan ne ya bar shi suka ce kenan ba zai ramka ba amma in barci ya kwashe shi ko kuma ya mance yanan lokacin da ya tuna ya rama shi sai bacci ya kwashe shi sai bayan alfijiri ya hoto aka ce yana iya sallatarsa da aka ba cin karo tsakanin wannan hadisin da hadisin yadda ya gabace shi na cewa man adraka subha falam yutir fala wutra lahu wanda ya waye gari bai yi wutiri ba babu wutiri tare da shi nan ana magana a cikin haƙƙin wanda yana tune da shi kuma yana falke sai bai yi ba sai da alfijiri ya huto to shi wannan babu magana ya ramuka shi shi ne hadisin yake magana a kai ko saboda shi lokacin wuturi a wajen shi yana ƙarewa ne da fatan alfijiri na biya huto saɓanin wannan hadisin na wannan babin a cikin haƙƙin mai barci ko wanda ya rabkana shi kuma lokacinsa lokacin sallarsa a cikin haƙƙinsa shi ne lokacin da ya tuna yana wanda mantuwa ne ko bacci ne shi yana iya rama ko da bayan alfajir ya hutu amma wanda da gangan ya bar shi shi kuma bai rama zahirin hadisin tare da wannan hadisi akwai hadisin da ya zo a cikin sayar bukari da muslim cewa anna man nama an wutirhi wanda ya yi bacci gaba da wuturinsa har ya wayi gari hatta asbaha au nasiyahu har ya waye gari ko ya manta shi annahu yusallihi ba'da tulu'il fajr zai sallace shi bayan hutawa alfajr wannan shine lokacin shi a shar'ance wajen bayarwa ba wajen ramko ba Allah shine mafi sani game da wannan magana wannan shine da a takaice wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba za a rama wutiri akan suffar shi ba ko wanda alfijiri ya fito masa bai yi wuturi ba to wuturi ya kubuce masa suka ce babu wuturi gare shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin ruwa ibn hibban suka kawo dalili akan wannan da abinda musulmi ya rawaito hadisin aisha radiyallahu anha kala ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza galabahu nawmun annabi in barci ya rinjaye shi aw waja'un ko rishin lahiya an qiyamil layli daga tsayuwar dare salla minan nahari isnatai asharata raka'a da ranar sai ya salla raka'a goma sha sha biyu maimakon ya sha uku ko sha ɗaya ko saboda ya kasance yana yin wuturi ne da raka'a goma sha ɗaya kenan suka ce in ya kubuce masa bai samu ya yi wannan ba kenan sai ya yi su shafa'an shi ne ya ƙara raka'a sai ya yi su goma sha biyu da haka wasu suke ganin cewa in ma mutum zai rama wuturin kenan ba zai rama shi ba kamar yadda yake maimakon ya yi raka uku sai ya raka a nawa hudu ko maimakon ya yi raka ɗaya sai ya raka a nawa biyu wa an jabir radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man khafa wanda ya ji tsoron Allah ya koma min akhirin layli ba zai iya tashi ba ƙarshen dare ba zai iya tashi ƙarshen dare ba falyutir awwalahu to ya wuce cin farkon daren wa man tsami'a wanda kuma yake da tsammanin an ya kuma akhirahu ya tashi ƙarshen dare falyutir akhiran layl ya wutiri ƙarshen dare fa inna salata akhirin layli saboda sallar ƙarshen dare mashhudatun abin halartar mala'iku ce mala'iku na halartar wannan sallar wa zalika afdal wannan kuma shi yafi rawahu muslim muslim ya rawato shi wannan hadisi na nuna mana wutiri ya halitta farkon dare da ƙarshen dare ko sai da jinkirta shi zuwa ƙarshen dare shi ya yi wannan kenan wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar da Allah ta tabbata a gare su da shi da ma'aifinsa an nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace idza tala al-fajr idza al-fajr yaqulu faqad dhahaba waqtu kulli salati al-layl wal witr haqiqa lokacin kowace sallah ta dare da kuma wuturi to wannan lokacin ya gushi ya tafi duk sallar da take ta dare ce in alfijir ya fito lokacin ta ya huce haka wuturi fa autiru qabla tulu'il fajr ku wuturi kafin hutawa alfijir rawahu tirmidhi tirmidhi rawaito hadisin shi ma hadisi ne ingantacce hadisai sun gabata cewa lokacin wuturi daga hutawa sallar daga sallar isha'i har zuwa kullawa alfijiri na biyu wanda ya bar shi da gangan har alfijiri ya fito to wutiri ya kubuce mishi ko wanda kuma ba da gangan bane yana iya rama wasu malamai suka ce amma ba akan yanda ake yin wutiri ba in yana wutiri da raka uku sai ya hudu in yana yi da raka a ɗaya sai ya biyu kuma ladar ta kubuce musu وعن عائشة رضي الله عنها قالت دقى عائشة دقى الله تتبت أقريتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يصلي الضحى أربعا ينا صلى الضحى ركع هدو ويزيد ما شاء الله ينا قار أبن ما الله يسوف يد ركع هدو كينا رواه مسلم مسلم روتوش وله أنها حيو دقى مسلم دقى عائشة أنها سئلت أن تنبيت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى شن النبي يا كسنتي ينا صلى الضحى قال ستتي لا أأ إلا أن يجيء من مغيبه سيد إن يداو دقا بلاغرنسا شن ينا ينوان صلى الضحى وله أنها هيو دقا مسلم دقا عائشة تتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ban ga manza Allah ba, sallallahu Alaihi sallama ba, yusalli yana salla qattu da ɗai subhatar duha, nafila ta sallar duha, wa inni la'usabbihuha amma ni ina wannan nafilar. Waɗannan hadisan guda uku. su suna bayani ne akan hukunce-hukuncen sallar duha. Sallar duha sunna ce, ya zo a cikinta abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira Abu Huraira yake ce ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasin badadaina masoyina manzo Allah ya min wasiya da abu uku siyamu salasata ayyam min kulli shahrin yin azumin kwana uku kowane wata wa raka'atay duha da raka'a biyu na sallar duha wa an utira qawla an anama kuma ya min wasiya in yi wutiri kafin in yi bacci ko yanan hadisi wancan mai lamba 314 a nawa yana nuni akan shar'ancin sallar duha shine hadisi na farko da yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an ko wa yazidu ma sha Allah wannan hadisin yana nuni akan akan shar'ancin sallar duha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar taraka'a hudu kuma yana karawa abinda Allah ya so ya kara akan raka'a hudu shi kuma hadisi na gaba mai bi masa yana nuni akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto yana yin sallar duha ba sai in ya zo daga bulaguro kenan kamar wannan hadisin ya zamanto ƙaidi ne ga hadisin farko da haka sai ya zamanto sallar da manza Allah yake yi ta duha yana yin ta ne idan ya dawo daga bulaguro sannan hadisin na uku mai bi musu yana nuni akan cewa bai ma zamanto yana yin sallar duha ba kenan wannan ƙaidin ana iya ɗaukansa a kan hadisi mai lamba biyar da ya ce an na haso ila ta halka na rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli duha qalat la sai ta ce a'a kenan bai dawwama yana yin ta ba sai dai idan ya dawo daga bilaguro yake yin ta ko kenan in ya dawo daga bilaguro kenan bai zamanto yana yin ta ba a'a in ya dawo daga bulaguro ne yake saboda haka aka samu saɓani game da yin sallar duha da kuma rishin yin sallar duha wanda malamai su yi magana mai tsawo a kai kuma ibn qayyim a cikin littafin shi zadul ma'ad ya yi doguwar magana game da sallar duha ya bayyana huskar da ake iya haɗa waɗannan hadisan da suka ce bai yi sai ya da da bulaguro da waɗanda suka yi cewa ma baya yin ta ma kwata-kwata ko wanda in kuka duba za ka kaman kama akwai cin karo da juna wasu sun ce bai yi wasu sun ce a yana yi in ya dawo da bulaguro wasu sun ce bai dawwama yana yin ta ba saboda haka sai ya ce malamai sun yi saɓani a cikin waɗannan hadisan daga cikinsu akwai wanda ya rajjaha ma'ana wannan aikin cewa akan barin yinta bi anna ta tadammanu ziyadata ilmin khafiya yani khafiyat al-thani da haka suke cewa akwai waɗanda suka ta akan cewa sun rajjaha cewa barinta wasu malamai kuma kashi na biyu sun ta akan cewa hadisin da suke nuni cewa baya yinta sai suka rajjaha ta ɓangaren ingancin isinadinsu ko? da kuma aikin sahabbai game da abin da hadisan suka wajabtar imam al-bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha wala abu bakarin wala umar manzo Allah bai zamanto yana yin ta ba haka abubakar haka umar da haka sai suka ce kenan rishin yin sahabbai waɗanda da aka zana yin wannan dalili ne akan rajjaha ko kuma rashin ingancin hadisan da suka ce a yi ta kashi na uku suka ta yi akan cewa an so yinta idan mutum yana balaguro ko ya dawo da balaguro ko kuma an so yinta wani lokaci banda wani lokaci kenan ana iya yinta wasu kwanuka ba ko da yaushe ba wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyi guda biyu daga ahmad suka kawo hadisi suka kawo dalili da hadisi mai lamba 315 hadisin da yake cewa an tambayi aisha hal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la tace a a baya yin ta ko da yaushe sai yaushe kenan illa an yaji amin maghibihi sai in ya dawo daga bulaguron shi da haka sai suka ce kenan a yi ta wani lokaci wani lokaci kuma a bar ta kada a dawwama ko da yaushe ana yin ta wannan shine abin da suka tai akai ibnu jarir ya tai akan cewa babu cin karo a cikin waɗannan hadisan ya ce babu wani hadisi daga cikin wannan hadisan da yake tunkuɗe ɗan uwansa ya ce hadisin da ya yi hikaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya sallaci sallar duha raka'a hudu ya halitta ya kasance ya ganshi a cikin halin da yake yin ta shi wanda ya rawato hadisin ko yana wanda ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana yin sallan duha ko Aisha kenan ko kenan ta gan shi a wannan halin yana yin ta wanda ya gan shi kuma a cikin wani hali yana yin sallar duha raka'a biyu kenan wanda ya rawaito cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya raka'a biyu a sallar duha kenan shi a wannan halin ya gan shi ya raka'a biyu wani kuma ya gan shi a wani hali raka'a takwas wani ya ji shi yana kwadaitarwa akan yin sallar duha raka'a shidda wani kuma ya gan shi ya ji yana kwadaitarwa akan a sallace ta raka'a biyu wani kuma akan raka'a goma wani kuma raka'a goma sha biyu kenan kowanne ya ba da labarin abin da ya gani ko kuma abin da ya ci da haka suka ce kenan duka waɗannan hadisan suna iya aiki mai cewa raka'a biyu ko hudu ko shidda ko takwas ko goma ko sha biyu duka inda kowa ya faɗi ne abin da ya gani a lokacin da ya gani haka shi a wajensa kenan sallar duha hadisan da suka zo gaba ɗaya wani bai ture wani kenan ana yin ta ko raka'a biyu ko hudu ko goma ko takwas ko abin da ya kama da haka wasu malamai kashi na biyar suka ta akan cewa ana yin ta in akwai dalili aka ce sallar da manzan Allah ya yi ta ne wannan ta duha yawon alfatihi ranar da aka buɗe makka kenan ya yi ne saboda buɗe makka da kuma sallarsa a gidan utuban bin malik dalilin uzurin da yake da shi bai iya zuwa masallaci ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a gidansa don ya zama masa wurin wurin ya zama mishi masallaci inda zai rika yin sallah da aka sai suka ce kenan in akwai dalilin yin ta sai mutum ya yi in babu dalili mutum ya bari ko wannan shine kashi na biyar ra'ayinsu abinda suka ta yi a kai duk wanda ya lura da waɗannan hadisan al-marfu'a waɗanda aka jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma abin da aka samu daga sahabbai zai same su ba su nuni akan wannan magana amma hadisan da suke kwadaitarwa a ciki abin da ya inganta da gare su shine ba su nuni akan cewa sunna ce ratiba ma'ana sunna ce wadda za a kiyaye ta ko da yaushe ga kowa a manzo Allah ya umarci Aba Huraira ko saboda an rawaito cewa Aba Huraira ya kasance yana zaɓar karatun hadisi da dare akan sallah maimakon ya tashi ya rika sallah sai ya rika karatun hadisi da dare sai manzo Allah ya ce masa to sai ya umarce shi da yin sallar duha maimakon sallar dare tunda shi bai iya samun yayi sallar dare kenan sai ya tashi da rana ba'ana yayi sallar duha ita za ta zama mishi maimakon sallar dare dukkan hadisan da suka zo a cikin wannan babin a cikin aka ce isnadodinsu akwai magana wanda ya zo a cikin zadul ma'ad ya yi bayanin wannan ibn al-qayyim kenan shekul islam ya zaɓi mutum na iya dawama a kan rako'i guda biyu waɗanda aka ambata a cikin hadisin abu huraira shine wa rakatai duha ya zaɓi wannan ga wanda bai iya sallar dare mutumin da bai iya samu ya sallar dare kenan shi sai ya dawo mai rikayin rako'in nan guda biyu na duha imam nawawi ya ce kasancewar sallar duha sunna ce sunna ce shine mazhabin jamhur da kuma malaman da suke salaf waɗanda suka gabata da kuma malamai na yanzu wannan kenan wannan shine maganganun da malamai da suka yi aka abin da ya sai mai salatul duha sallar duha وعن أبي زيد وعن زيد بن بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي قال يأتي صلاة الأوابين sallar al'awabin waɗanda suke mai da al'amuransu ga Allah shi ne barin zunubai suna aikata ayyukan da'a da alkhairi shi ne tarmadul fisal lokacin da ƙananan busashe suke kakkaɓe sanhi ma'ana lokacin da hantsi ya hoto sallar duha kenan lokacin da suke hotowa suna birgima suna kakkaɓe sanhi ƙananan dabbobi wannan lokaci lokaci ne na sallar al'awwabin waɗanda suke bai da al'amuransu ga Allah su ne masu barin zunubai suna aikata ayyukan alkhairi rawahu turmiji turmiji ya rawaito hadisi daraja hadisin suka ce hadisi ne sahihi yana da a cikin sayi muslim yana wannan hadisi na nuna sallar duha lokacin da rana ta ɗago gwargwadon ma'ana tsawon mashi bayan hutawarta har zuwa kusa da gushewar gushewarta daga tsakiyar sama kenan farkon sallan kafin hutau kafin shigowa farkon sallar azhur wanda dukkan sallah ne na sallar duha wannan hadisin yana nuni akan cewa wannan shine mafificin lokacinta lokacin da hantsi ya dago a lokacin nan ne ƙananan dabbobi suke hutawa suna birgima suna kakkaɓe sanhi saboda wannan hantsin an ambace ta sallar awwabina sallan masu koma zuwa ga Allah aka ce saboda su sun koma sun dawo sun komo zuwa ga Allah sun tafi suna masu da'a ga Allah da bautan Allah subhanahu wata'ala da haka aka sa mata wannan sunan wa ana Anas radiyallahu anhu qala daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace banallahu menene man sallar duha wanda ya sallar duha sintai asharata raka'atan raka'a goma sha biyu bana Allahu lahu qasran fil janna Allah zai gina mishi bene a cikin aljanna rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawato shi wastaghrabahu amma ya yi istighrabin hadisin mana ya ya dan bakwantar da hadisin shi yasa suka ce hadith al hadith da'if hadisin da'ifi ne sai dai yana iya ƙarfafa da hadisan da suke mara masa baya imam turmizi ya ce garib hadisi ne garib imam hafiz ya ce isnaduhu da'if isnadin hadisin yana da rauni ya zo a cikin fatahul bari aka ce hadisin yana da shawahid hadisan da suke mara masa baya idza dumminat ila hadisi anas idan aka mara su zuwa ga hadisin anas ta tuqawwa biha ma'ana za ta ƙarfafa wannan hadis kuma zai yi wa a kawo hujja da shi hadisin yana da hadisin da yake mara mashi baya hadisin abu abdarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sallatuha raka'ataini wanda ya sallaci sallar duha raka'a biyu lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi daga cikin rabkanannun mutane ba wa man salla sintai asharata raka'a wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu sallar duha bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gida mishi gida a cikin aljanna wa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baiti manzo Allah ya shigo gidana fa sallar duha sai ya sallar duha samaniya raka'at raka'a takwas rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito shi fi sahihihi a cikin sahihihinsa sahihin dafinsa wannan hadisin hadisi mai lamba 118 wanda ya magana man salla duha sintai asharata raka'a yana nuna akan cewa sallar duha ana iya yin ta har raka a goma sha biyu wannan baya kore sauran adadin rako'in da aka ce aka ce karancin rako'in ta raka a biyu mafi yawan rako'in ta raka a goma sha biyu ne amma abin da ya shahara a mazhaba ta imam ahmad aka ce mafi yawan rako'in ta raka a takwas ne saboda abin da ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin ummu hane annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yi buɗin makka salla samani raka'at subhata duha ya yi salla raka'a takwas nafila ta sallar duha amma shi wannan hadisin na aisha wadda ta ce ya zo gidanta ya yi salla raka'a takwas a sallar duha yana nuna mana cewa sallar duha raka'a goma sha raka'a takwas ce shi yasa malamai suka ce babu cin karo tsakanin hadisan da suka zo suna lissafa adadin haɗa su wannan abu ne mai sauƙi kamar yadda ibn jarir ya ce yadda ya gabata kowa yana rawaito halin da ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar duha wani ya gan shi yana sallah duha raka'a nawa biyu da haka sai ya rawaito halin da ya ga manzo Allah yana wani kuma ya gan shi yana raka'a hudu ne sai ya rawaito wannan wani kuma raka'a hudu sai ya rawaito wannan wani kuma raka'a goma sha biyu sai ya rawaito wannan wani kuma raka'a shidda sai ya rawaito wannan da haka kenan hadisan babu cin karo da juna kuma wannan shine karshen babin kuma nan zamu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada shakuran da muka Allah ya yi mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام